salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذ فضلتكم على الأعداء وتقوم الناس الذين أنهم شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل لها عبد ولا هم ينصرون وإذا نجيناكم من آل فرعون يسلمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستعينون نساءكم وقتالكم من ربكم وقتالكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بالقربى فأنجيناكم وتركنا آل فرعون وأنتم تنصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل يا يمع النبي يعقوب اذكروا نعمتي كتن نعمتا allati an'amtu alaikum wani cannan da na ni'imatar a kanku bishikul da godiya alaiha a kanta bida'ati da biyayyana wa ni faddaltukum hakika ni na fifita ku ai aba kun yayanku alal alamin bisa dukkan talikai alami zamani amma a mutanen zamanin su sannan Allah ya ce wata ku yawma ku ji tsoron rana rana na zuwa la ta zi nafsun an nafsun shiyari wata rai ba ta saka ma wani rai da wani abu shine ranar kiyama ba mai daukar zunubin wani man amila salihan fali nafsihi wa man sa'a alaiha wala tazruwa zanatun wuzra ukhra sannan wala tukbar min khashibatun wannan rana ba a karban ceto biliyayin wata'i ai laisa laha shafa'atun ba za a ba da daman ceto ba ba tukbar walle a karba kuma lana min shafi'in ba wani mai ceto gare mu wala yi kazu min ha'adin a wannan ranar har yau ba a karban fansa a duniya yanka mutum zai ba da wani abu ya fanshe kansa ta wannan rana babu fansa aikin alkhairi mutum kada zai feshe shi wala hum yunzaruna su ba su zama yunsaruna ana taimaka masu ba yumna'una hana su min azabin lahi daga azabin Allah wadkur ku tuna ya ku bani isra'ila iz najjaynakum yayin da muka tsirar da ku ma'ana aba'akum iyayenku والخلاف به وبما بعده للموجودون في زمن نبينا القرآن ke magana yana ce mun tsirar da ku yana magana da bani isra'ila zamanin annabi muhammadu amma ai iyayensu ne shine alkur'ani yake iyayensu ana magana da mutsiyayen waɗannan bani isra'ila da suke a zamanin annabi bima an'ama da abin da Allah ya ni'imtar ala aba'ihim bisa iyayensu an yi haka ne taskiran lahum bi ni'matillahi ta'ala don tunatar da su da imani ga Allah ta'ala li yu'minu min ali fir'auna daga fir'auna yasumunakum su'al azabi suna dandana muku mummunan azaba ashaddul azabi wa jumlatu halin min lamina najinakum yuzabbihuna suna yanyanka bayanin lima qablahu abna'akum ya'yanku sune mummunan azaban almauludina wa yastahyuna nisa'akum suna barin mata saboda mene qawli ba'alil kahanati saboda sashin bokaye sun faɗa ma fir'auna inna mauludan yuladu fi bani isra'ila akwai wani ɗan da za a haifa a cikin bani isra'ila ya kunu sababan li zahabi milkika zai zama dalilin tafiyan mulkinka to shi ne Allah ce mun tsirar da ku daga wannan shari an ce shi fir'auna duk wanda ya mallaki misar sunan shi fir'auna amma wannan fir'auna sunansa mas'ab ibn rayyan ko walid ibn mas'ab to shi ne ake bambance a ce fir'auna musa ya yi mafarki wata rana yana bacci sai ya ga wani wuta ya taso ya shigo cikin misra ya kona gidan duk mutanensa ya bar na bani isra'ila to da yawa ya gari ya tara bokaye ya ce a gaya mashi tawilin mafarkin nan sai suka gaya mashi wani ɗa za a haifa a cikin bani isra'ila zai zama sababin tafiyan mulkinka ya ce to a haife shi magani shi ne allah yake gaya musu irin nema da ya fara yanka duk ɗan da aka samu a wannan lokacin sai da yanka 'ya'ya dubu ashirin masu rai sannan ya ce kuma a yanka duk wanda aka haifa sai da aka haifi dubu casa'in duk ya yanka ya yanka dubu ɗari da ashirin yana neman annabi musa wai a ciki ne ya yanka allah ya ce a ƙare ta a gidanka zai rayu tana ƙarya ne to dalilin da ya riya cewa shi allah ne sai da ya mallaki misar shekara ɗari hudu baya ciwon kai bai rashin lafiya in ya zo cin nama yakan ci dan raƙumi bai zuwa bayan gida sai bayan kwana arba'in don allah ya masa wannan istidraji da ya ga a shekara ɗari hudun nan ba wanda ya taɓa masa jayayya ba ciwon kai ba rashin lafiya bayan gida ma sai kwana arba'in ya je je kayi ni wani wuce a ce mutum ne sai ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abin bauta ba ba ni ba farkon da awansa kenan Allah ya kyale shi tai bai kama shi ba sai da yace ana rabbukum al'ala fa sharafa nada قال انا ربكم الاعلى فاخذه الله ونكال الاخره الاولى شيء على كما bani isra'ila irin hukuman da suka sha allah ya tsirar da su ya ce wa fi zalikum a cikin wannan azaba aulin jahu ko tsirarwa akwai bala'un ibtila'un jarraba au in'amun ko nimantarwa don rabbikun daga ubangijinku azimin mai girma واذكروا كتنا إذ فرقنا بكم البحر يا إن مكتي تكو بسببكم حتى دخلتم واركك شجيش هاربين كنا ما سبلوا من عدوكم أمكان غابنكم فأنجيناكم كثيرا لكم من درجة لكنسا lokacin da Allah ya hori annai Musa ya ɗauki bani Isra'ila su fita su ita wajen teku ya ɗauke su ya ɗauke hankalin bani isra'ilawa wato mutanen annai Musa ɗin ba san san da aka fita ba shi ko ya yi wajen ruwa sai gari ya waye an yi mutuwa a cikin su suka shigartu da mace-macen daga gaba sai suka ankara ai duk bani isra'ila gaba daya sun bar garin aka gaya ma fir'auna ai mutanen duk sun bar garin ya bi su da aka zo musa yana gaba da shi da jama'ansa ga fir'auna ya ɗebo runduna sun kawo kansu ga kogi a gaba ta ce musa mai allah ya ce allah ya ce ka bugi sandanka da ruwan ka buga ruwan nan da sandanka sai kawai ruwa ya ce dama su goma sha biyu ne yayan annabi yaqub sai gashi ruwa ya ke ce kowa ya shiga nasa allah ya ce waye maku haka lokacin da aka buga sandan nan yi kafa goma sha biyu kowa ya san gidansa mu muka tsirar da ku me ya faru daga baya wa gargana ala fir'auna mun nutsar da mutanen fir'auna kawo ko ma'ahu mutane da shi wa antum tanzuruna kuna kallo bayan kun haye ilan dibaqil bahri zuwa hadewan teku alaihim akan su fir'auna ya mutu sai suka ce kai shi ko ba sai da fir'auna ya mutu ba Allah ya ce to bari ma fitar da gawan shi ku gani aka fitar da gawan wanda har yanzu yana nan a gidan tarihi ah wannan
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا جناهم الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظننتم أنفسكم ابتغاءكم العزة وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
na'am yana daga cikin ni'imomin ubangiji da ya ma bani isra'ila ya ce wazkuru ku tuna iz farraqna bikum al-bahra yayin da muka ke da teku hatta da haltum war kuka shige harbi min aduwikum fa anjayna ku min al-garaki muka tsirar da ku daga nuza wa garakana muka nutsar da fir'auna da mutanen sa kuna gani sannan bayan an gama wannan Allah ya ce wa iz wa'adna ko wa'adana kira'a biyu yayin da muka yi alkawari ko muka yi alkarwace ce niya da annabi musa arba'ina lailatan dare arba'in nudihi in dan kila'i hatta urata li ta'malu biha mun sa musa ya yi azumin kwana arba'in za mu ba shi attaura don ku yi aiki da ita bayan musa ya gama wannan kwana arba'in kamar da yake faɗa wani wuri wa zuwa wa anna musa salasina lailatan wa atmamna ha bi ashrin to anan sai ya ce musa arba'ina lailatan haka hala wannan to Allah bayan an halakar da fir'auna da mutanensa Allah ya ce musa ina gayyanka ka zo ka karbi hukunce hukunce a wajena amma sai ka yi azumin kwana arba'in ba talatin da ya kurkura baki bayan ya yi talatin Allah ya ce ai doyin bakin ka nake so in ji je ka kara goma to anan ne ake cewa wani irin azumi ya yi azumi ya yi ba irin namu na da safe zuwa yamma ba kwana arba'in din bai yi yunwa ba saboda yana magana da ubangiji shagaltuwansa da ubangiji ya sa shi bai yi yunwa ba har dare arba'in za mu je wani wuri kuma inda zai je neman ilimi da ya yi kwana ɗaya shi ne ɗaya da yake ba tafiya ne na allah ba na karatu ne sai na cewa atina gada ana na kallake na min safarin a hada da safa a can kwana arba'in bai ji yunwa ba saboda ya shiga halarin Allah wannan ku kwana ɗaya ne da yini ɗaya ce ya ji yunwa saboda ya je neman karatu to Allah subhanahu wata'ala ya ce mun ba shi nuni na tundun mata hatumul ijila sannan a bayan tafiyan annabi Musa kuka riki dan bijimi allazi sagahu lakum as-samiri ilahan wanda Musa samiri ya kera muku abin bauta min badihi ai ba da jihadihi bayan tafiyan sa ila mi'adina zuwa ma alƙawaratun mu wa antum zalimuna ko azzalimai ne bi tafazihi da rikon dan bijimi ku bar Allah liwalaikum ibadata dun kun san ibada fi gairi mahalliha shi Musa samiri shege uwarsa da ta haife shi ta ji tsoro kana gane ta a yi mata hukunci sai ta ɗauke shi ta je ta ajiye a kogon dutse ta yi tafiyarta to da yake Allah yana son ya halakar da wasu bani Isra'ila da shi shi yana cikin kogo mala'ika jibrilu yana zuwa yana ba shi nono har ya girma da ya girma ya taso ya zo cikin bani isra'ila to shi ya san jibrilu tun da tun yana karmi yana zuwa yana ba shi nono to dalilin da ya kera musu dan bijimin suna gama fita daga ruwa sai su ga wasu masu zubautan dabbobi sai musa mu ma da kai mana allah irin wannan musa ce abin mamaki wawaye yanzu yanzu allah ya tsirar da ku sannan ku ce ba ku wani abin bauta ba shi ba to a ce kai musa sami da kaji irin wannan to yau ga musa ya je ganawa da ubangiji don ya karbo littafi musa sami zai tara matan bani isra'ila dama sun karbi aron gwalagwalai a wajen matan kibdawa cewa za su yi buki don su ɓadda hankali don ana ganin ba fita za su yi ba sai ya tara gwalagwalan nan ya hura wuta ya kera dan bijimi ashe lokacin da jibrilu yake tafiya a gaban dokin a fir'auna musa samiri yana ganin inda kofaton jibrilu ya taka yana motsi kamar da rai sai ɗibi kasan ya sa a jaka ya ɗibi kasan ya ka a jaka bayan ya gama kera musu sai ɗibi wannan kasan kofaton jibrilu sai ya watsa yana watsawa sai saniya ta ce "Ah, ah," ya ce to ga allah ku musa ba zai dawo ba allah ya ce sun mata min izra bayan allah ya tsirar da komen badihi bayan tafiyan salimi katina wa antum zalimuna ku kan azzalimai ne da rikon dan mijimi kun san ibada inda ba yake ba to shine wani bai yana so ya aibata musulmai ran da manzon Allah ya ban duniya kamin abin da shi ya rasu ranar litini ba a kai shi ba sai ranar laraba ya ce ku aje ni a gefen marami na mala'iku za su zo su yi mun sallah annaba za su zo yi mun sallah to manzon Allah na barin duniya sai aka fara tunanin wa zai zama halifan manzon Allah mutanen madina suka ce ai garinmu ne mu ya kamata mu zama shugabanni mutanen makka muhajirai suka ce mu ya kamata aka yi ta gaddama da haka nan kamar za a tashi hankali sai na umar ya tashi ya ce abubakar kawo hannunka ne maka baya kai ne halifa saboda manzon allah ya bi ka sallah manzon allah ya kai ne na biyu kai ne na kaza da wannan hujjojin to shine wai bai gudu yana so ya zagi musulmai ya ce ku ai ba don allah kuke ba annabin ku ya bar duniya kamin a sa shi kabari ko ka kama rigima akan shugabanci sai ce to alhamdulillah ai namu da sauki tunda ba mu yi rigima akan Allah da annabi ba mun yadda Allah ɗaya ne annabi da ya koko ana tsirar da ku daga sharrin fir'auna kaban ku bai bushe ba daga ruwan da kuka bi da kuka ci a canza muku Allah ba wannan ba wai bai lalacewa Allah ce sun ma'afauna sannan muka yi maku an muka yi afuwa an kun gabanin ku a mahauna zunubakum muka shafe zunubinku min ba'di bayan zalikal ittikhad wannan ribon la'allakum ko kila ko tashkuruna ko a gode mana himata na ni'imomin mu alaikum akan ku kaga na a farkon bakara an fara fadin Musa Musa alqur'ani alqur'ani sai da ya ambaci kalmar Musa so 136 so 100 saboda maganar Fir'auna magana ne wanda bi kowanne saboda shine wanda ya kokorona da Fir'auna ne wa idza ataina musa yayin da muka ba annai musa alkitaba littafin at-taura wal furqana da kuma furqani ma'ana harfu tafsirin shi kitabun nan shine furqan al fariq mai rarrabewa bainal haqqi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya mai rarrabewa tsakanin halal da haram la'allakum kukuta ta duna kwashi bihi da shi min ad-dalali daga bata وإذ قال موسى لقومه يانا أن موسى ce mutanensa allazina abadul ijla wanda suka bauta wa dan bijimi ya qaumi ya ku mutane innakum zalamtum anfusakum hakika ku kun zalunci kanku bi ittikhadikum al ijla ilahan da rikon dan bijimi lokai shine ubangijinku abin bauta don haka ba tubu ku tuba ila bari'ikum zuwa khaliqun mahalicinku min ibadatihi daga ibadar da kuka yi faqtulu anfusakum ku kashe kanunku ya tuban kenan li yaqtula al bari'u minkum al mujrima wato wanda bai bautan bai kashe mai bautan ba mu al'umma annabi duk abin da aka sami ma ce Allah ya ce ku yi istighfari so ba za a karbi tuban su ba sai wanda bai laifi ba ya kashe wanda ya laifin a ciki akwai dan uwa a ciki akwai da a ciki akwai uba ba Allah ya ce ba zan karbi tuban ku ba sai kun yi haka zalikum alqatlu wancan nan ka kisan khairul lakum shi yabi maku inda bari'ukum wajen malikin ku fa waffaqakum Allah ya masu muwafaqa li fi'li zalika ga aikata haka amma da Allah zai wa arsala alaihim sahabatan sauda Allah ya saki girgije baka akan su li Allah yusira ba'dhum ba'lan nunkar sashi ga sashi wani in ka gan shi ke da dan uwanka ne ne za ka tausaya masa fairhamuhu ya ji tausayinsa ta kutula minhum na wa sab'in alfan sai da aka ce mutum dubu saba'in a cikin waɗanda suka yi bautan waɗanda suka basu yi ba suka yi saura sannan Allah ya karbi tuban su ya ce fata ba alaikum qabila tawbatakum ya karbi tuban ku innahu shi Allah huwa tawwab shi mai yawan tu karban tuba ne arrahim ya rahama kuntum gan wa idh qultum qad kharajtum ma musa kunna lokacin da kuka bada kun fito tare da annabi musa li ta'tazuru ila allah don ku yanke hanzari zuwa ga allah bayan sun an karbi tuban su kenan to sauran kama an kashe mutanen banza saura mutanen kirki su ma da suka zo da yake halin su ne mai tauri ne musa ka ɗebo mutane daga cikin iyalinka gidajen nan goma sha biyu ku zo su yanki hanzari cewa babu ruwansu to da aka zo wajen magana da allah da ta ta zuru ilallah mai ibadar ne wasa maitun kuka ji maka- kalama wazancen allah sai suka ce a ya musa kai annabi musa lan nomina laka hatta nara Allah jaharatan mu ba ba za mu ba da gaskiya ba sai mun ga Allah kuru-kuru saboda me a da ya za ka dinga magana da Allah mu ba mu gan shi ba mu muna so mu ga Allah kuru-kuru tukunna ya nan idonmu ya gan shi fa a wadar kuma sa'ikatu wannan ma ƙara mai tsanani ya kama su fammatun kuka mutu wa antum tanzuruna kuna ganin ma halla bikum abin da ya sauka gare ku annabi Musa dai yana zaune suna cewa sai mun ga Allah Allah ya fushi ya halaka su gaba ɗaya duk suka mutu annabi Musa ya ce ya ubangiji kar ka kama ni da abin da wawaye suka yi yanzu in na koma wajen yan uwa na ce kuma waɗannan duk sun halaka sai a ce ni na halaka su Allah ina roƙonka ka tada su karka bane cikin fitina Allah ya ce sun mafa asnaku sannan muka raya ku min ba'di mautikum bayan mutuwan ku la'allakum ku watakila ku tashkuruna ku gode ma ni'mata na neman mu bizalika da wancanin ka
ومننا عليكم الغرامة وأنزلنا عليكم المن والسرور خذوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كان أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها إن شئتم فغنمتم وادخلوا الأرض بالسلام وقل يقتن بغتكم خطاياكم وسنزيد المسلمين وقتل الذين ظلموا فمن كان لهم دين لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
sannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ma bani Isra'ila ya ce wa zallanna alaikumul gamama mun sa girgije ya yi inuwa a kan kusatar na kun bi sahabin raƙiƙi min harin shamsi daga zafin rana don lokacin da suka gama sai Allah ya ce to ku je wani gari da aka ba ku to ba su da noma ba su da komai suka ce ya musa min aina na kulu ta ina za mu ci sai aku shi ya sako daga sama duk lokacin da cin abinci ya zo sai a kawo masu abinci fiye da abin da suke ci da lokacin tubabi suka ce ya musa ina za mu samu tubabi allah ya ce ya lamunce masu rigansu ba zai da tiba ba zai tsuwa ba musa ina za mu samu abin sha allah ce ɗauki dutsen nan naka ka buga shi za a samu bubugan ruwa goma sha biyu musa rana na dukanmu allah ya kawo girgije rufe su ba sa jin zafin rana shikenan allah subhanahu wata'ala yake tunatar da su irin waɗannan ni'imomi da ya masu wa anzalna alaikumul manna muka saukar alaikum akan ku almanna darba wasalwa da soyayyen tsuntsu mataran jabin wa tsayar sumana bitafi bil mimi samana ko samna wal qasr wa qulna muka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abin da muka azurta ku da shi amma wala tadakhiru kar ku ajiye Allah ce duk abin da aka kama ku yau ku canye na gobe na zuwa sharaɗi kar ku shayi kuma garin da aka ce ku je ku shiga Allah ya haramta muku shiga garin sai an shekara arba'in saboda bautan dan bujimi da kuka yi shekara arba'in su kai suna cikin dimuwa idan sun yi tafiya kamar za su shiga garin kuma garin bai wuce tafiyan kwana uku ba ba in sun yi tafiya sun yi tafiya sun kai sai su ce bari mu huta a nan gari ya waye sai su gan su inda su kwana jiya haka aka ita yi Allah da rahamansa ya karbi annabi Musa a wannan halin don ya huta ya karbi annabi Haruna don ya huta to Allah subhanahu wa ta'ala ce duk abin da muka yi muku kenan mun kawo muku abinci mun ce banda ajiya a ci gobe ma zan kawo wani suka ce kai gobe kuwa suka ce suka ajiye Allah ce to ni kuma na yanke ba za a kawo batun da kun saba Allah ce da abin da muka yi mako ma zalamuna bi zalika ba mu zalunce ku da wani an haka ba walakin kanu anfusahum yazlimuna amma sun kasance suna zaluntan kanunsu li'anna wabalahu domin allobansa ya tabbata alaihim akan wa idh qulna lahum yayin da muka ce musu ba da khurujihim bayan fitar su minati daga dimuwan nan kowane lokaci aka ce su yi kaza sai sun saba to sun shekara arba'in suna kaiwa da komawa wuri daya aka ce to yau an zo za ku shiga garin wani al- wani alkarya ne an ce baitul muqaddas ne ko a wani kaulin sunan garin da aka ce su koma a riha idan kun je wa kulu min ha ku ci duk abin da kuka gani a garin an mako ne haisu shi'tum inda kuka ga dama ragadan wasi'an mai yalwa la hajara ba tsarewa fiye a cikinsa in za ku shiga garin warkulil baba ku shiga koban garin baba ga sujjadan kuna masu tankwarawa na sujada wa kulu kuna cewa mas'alatuna Allah roƙon mu hiddatun an tuhatna anna khalayana a kankare mana zuna- zunubanmu na gafiyar Allah ce in kun ya ka za mu gafarta wa fi qira'atil milya'i wa ta'i na gafiyar ko tugfar bil bilail mafuli tukfar lakum khadayakum za a gankare maku kurakuranku sannan wa zanazidul musinina da sannu za mu ƙara ma masu kyautatawa bai da'aci da biyayya sawaban lada to mutanen da suka zo ga abin da aka ce su faɗa su yi sujada su dinga ce Allah ya gafarta wa baddala allazina zalamu minhum azzaliman cikin su ka musaya qaulan magana ghairal ladzi qila lahum ba abin da aka ce su faɗa lokacin da za su garin ba wa qalu sai suna cewa habbatun fi sha'aratin habbatun fi sha'aratin maimakon su ce Allah ya gafara ce to Allah kwayoyin sha'ir ne Allah abinci ne Allah abinci ne sannan ku shiga sujjadan wa dakhalu yazumuna da tabim suka shiga garin suna jan gindi wato ta duwawu suka shiga garin ba an ce ku sujjada irin da ya saba wansu Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu rizqan muka saukar da azaban alloma akan wanda alloba akan wanda suka yi zalunci fi wal zahir mawdu al marmari mubalagatan maimakon a ce ba anzalna alaihim aka fito da sunan su a sarari azzalimai ne min samai daga sama bima kanu sakamakon abin da suka kasance yafsukuna suna fasikanci bi sababi fiskihim saboda fasikanci ay khurujun fitan su an da'ati gabanin bi falaka minhum a lokacin nan mutum dubu saba'in kuma sab'una alfan fi sa'atin a cikin sa'a guda
وإذا سجنوا لقوله فقلنا من أتاك الأجر فمن بدرت المسلم أجرت عينا ألا تنقل رايهم وشعبهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلنا موسى لن نسجد على قوم واحد فجعلنا ربنا يخرجنا مما تنفج الأرض من مكانها وكفاها وقومها وعيتها وسلها قال على تكون النبي وأجاب النبي وخير يبقوا مثلا فإن لكم ما تعتم وبالرد عليهم الزلج والمسكنة والله لظلم الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ما عتوا وكانوا يعتدون
واذكر كم متى إذ استسقى موسى يا عند أني موسى إني من شي- شاهد الرواة لب السقيا لقومه وقد أدشوا سنجي كشي بيتي ألوكة ديموانا فقل اضرب بأساك الحجر مكتشيك بوي الحجر دوسي بأساك دسندنك dutsen nan wa huwa allazi farra bi thawbihi shine dutsen da ya guje ma- da rigansa habibun sassauka sauka ne murabbahun mai kusurwa hudu karatul rajal an ce ruhamun dutse ne aukar zan ko ko a dutse sassauka ban fajarat in shaqat dutse ya bubbugar da ruwa isna asharata ainan idan ruwa guda goma sha biyu ba adadin asma adadin jikoki kan alima kullu unasin kowane sirdi kowane jika minu daga cikinsu ya san masharabahun wurin shan su bala shirkun fi gairuhun wani su ba zai tarayya da su ba shi wannan dutse annai musa tun da ya taso yana karamin sa mutum ne mai kunya baya wanka a cikin mutane baya tsare shi al'adan mutanen masar kuma ba sa kunyan tsare shi saboda bakin ruwan nan sukan je kowa ya ajiye rigansa ya shiga tsirara yana wanka shi ne musa alaihi salamu in ya zo ba zai yadda ba saboda kunya sai ya koma can gebe yana wanka shi kadai to sai suna cewa ba wani abu yasa ake koya ba gwaiwa yake da shi yana da gwaiwa ne bai so a gan shi to nan ya zo sai ga wannan dutse a ce Allah ya kawo dutsen sai dawo cire rigunan su sai dora akan dutsen don Allah yana so ya kubutar da shi su gan cewa lafiyar salau ya shiga yana cikin wanka kawai sai ya hangi dutse ya fara gudu da rigansa sai annabi Musa ya fito yana sau biyu hajarun sau biyu hajarun dutse rigana dutse rigana dutse bai tsaya ba sai da je tsakiyar inda kowa zai gan shi sai dutsen ya tsaya ya dauki kayansa ya sa Allah ya ce to dauki dutsen akwai hikimarsa akwai amfanin sa to wannan dutsen yana daga cikin mu'jizar annabi Musa alaihi salam shine lokacin da ake cikin din wannan babu ruwa babu korama da za a sha Allah kuma ba zai ruwan da shi ba sai ce to nuna mu'jiza sandan nan naka mai zama maciji ka buga ma wannan dutsen nan in ka buga za a samu ruwa shine na yi buga sai aka samu idan ruwa goma sha biyu kowa ya san abin da zai sha to shine in ka kwandanta da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama shi kan yana kan mimbari ranar juma'a aka zo ka ce ya rasulullahi kasa ya bushe dabbobi sun mace korama ya bushe roƙi allah ya kawo mana ruwa annabi ya daga hannu ya ce girgije a yi mana ruwa da aka fara zuban ruwan ba a yanke ba har kwana bakwai ruwan ke zuba yana kan membarin kuma sai ga wani ya dawo ya ce ya rasulullahi shekaran jiya mun ce gari ya bushe yanzu kuma gida ya rushe abu ka zazzabo sun cika gari bai tafiya sai annabi ya dubi girgije ya ce hawa laina la alaina girgije a je a zubar ta baya kuma ba wurin mu ba da ya bashi ya dosa zuba kenan ya ce a je a zubar ma wasu kuma ba can ba to kaga ce annabi Musa da annabi Muhammad na kai bambanci da yanda aka zo ana neman ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo kwano raguwar ruwan ya sa hannu a cikin ruwan sai ga ruwa na bubbuga a yatsunsa wa in kana Musa saqa qaumahu bi darbin asabaha amuluhu bi khanab umma in saqa sabuhu wa man za yuhazika ya amada ai idan mun ga dutse na zubar da ruwa ba abin mamaki bane kakan je daji ka ga wani dutse na ruwa yana fitar da ruwa idan Musa ya yi mu'jiza ya fitar da ruwa dutse mun taba gani amma ka taba ganin inda ya sa ya fitar da ruwa har mutum ɗari uku suka sha suka koshin ba annabi Muhammadu ba shi ne Allah ke gayawa ni'imomin da ya mani Isra'ila da kuka rasa ruwan wannan dutsen nan shi annabi Musa ya bigi wannan dutsen ban bajar min wannan ja'alal ayna kada alimu kullu nasu mutum wa qulna lahum muka ce masu kulu ku ci min rizqin wa sharabu ku ci ku sha min rizqin lahi daga arzikin Allah wala ta saukar ku yi banna tilalli a cikin ƙasa mafsali na kuna masu banna halin mu'akkidatu ne amiliha min asiya bi kasar musaddati afsada wai kuntum wai kuntum yayin da kuka ce bayan wannan kenan an kawo masu abinci sun ci sun sha ruwa an ce ku ta sha to sai kuma suka ga wannan abinci da ake kawo masa kuma ai ya isa haka suka ce ya musa lan nasbir ala da'amin wahidin ba za mu iya hakuri akan nauyin abinci guda ɗaya ba kullum a kawo mana mannu da salwa zuma za a kawo mana da nama mu shi yanzu kan mu wannan abincin ya ishe mu kaji dai wanda baya noma yana zaune ne kawai Allah ya kawo kaci an jima a kawo kaci suka ce ai ya ishe mu fadu lana rabbaka kai ma ka roka mana ubangijinka ya kuma jalana shay'an ya fitar mana da wani abu mimma tumbitul ardu daga abin da kasa ke tsirar da shi min bakali ha kaman mabun kuza kasa wato kaman duk abin da yake yaya a kasa su dankali su doya su gwaza to bakalu kenan mu abin da muke so wa kisaiya kuma a bamu kankana wa hidatiya da hidatu wa adasiya da asmu ya fi mana wa basaliya da albasanta wannan shi ya kamata a kawo mana ba kawai abincin nama daga sama ba qala lahum musa musa ce kai waɗannan mutane a tasabdiluna allazi huwa adna bil ladhi ya hayat abun da kuka faɗa din nan duk kaskantattu ne kwa nemi musayan abun da yake shine mafi kaskantacce bil ladhi da wannan da yake shi huwa khairu mafi biji ashrabu atakhudhunahu kwa karbe shi badalahu musayan sa wal hamdatu lil inkar Musa ya ce ku hakura nama fa ake kawo muku zuma ake kawo muku ba da ruwa mai daɗi daga sama ku ci wannan kwace kuna neman dankalin nan ba sai kun noma kuma sai kun noma sai kun sha wuya a gona tukunna a kai Musa in mun dai kawai abin da muke so kenan wa abahu suka ki an yarju nasiha Musa bai amfani ba fa da Allah ta'ala ya roki Allah Allah ta'ala ya ce shi suke so to ihbidu misra ku shauka wani birni daga birane fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka nema na ya tabbata gare ku a cikin sa minan nibati na tsirrai wa zuribat alaykum alaykum zilla aka sanya kaskanci azillatu azillu wal hawan wato kaskanci da walakanci wal maskanatu da alaman talauci asar al faqr min sukun wal khayri fa hiya lazimatun lahum duk inda bai yahudi yake ya fi kowa kudi amma ya fi kowa kaskanci ji Allah ya fi kowa tsananin talauci shi ne mai tafsiri cewa in kano a gani ya ko da yake suna da wadata na kuɗi da zuma zarahimi irin dirhamomi almazrubu lisakati duk fitan da ka gani a duniya ba yahuda ke hada shi duk bankunan da ka gani a duniya yahudawa ke shirya shi amma har yau suna cikin fitina saboda Allah ya tsine musu ba su da gari a ce sun je Falastin ba nasu bane sun je wannan wuri ba nasu bane sannan ga zilla kakkanci kirki kuma kullum za ka gan su rigan kirki ba zai iya sawa ba zai iya sayan dogon wando saboda ya yi kuɗi da yawa zai iya sayan harsun dogon riga irin jallabiya na sai dai dan shot shi ke nan kullum hannun shi na aljihu yana tunanin kuɗin nan bijimi wanda aka biya to Allah ya ce wa zurbana alaihi muzallatu wal maskanatu wa ba'u suka koma a ƙarshe bi galabin da kushi min Allah daga Allah zalika darbu wal gazbu wancanan ka sanya masu kaskancin da fushi da Allah ya yi bisa babi annahum domin su kano sun kasance yasfuruna suna kafircewa da ayoyin Allah wa yaqtuluna suna kashe annabawa kamar yadda suka kashe annabi zakariya da annabi yahaya da gaira haƙƙin ba tare da haƙƙi ba ai zulman zalim zalika wancanan ka bima asau sakamakon sabawa da suka yi wa Allah ne wa kanu ya'taduna sun zamo suna wuce haddi bil ma'asi a cikin sako wa karrara kullu take إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والآمن بالله ولم يكن ومن صلح ولهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإلى قبل ذلك فاتقوا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم قبلتم من بعد ذلك فلا فضل لله عليكم ورحمته لكم
إن الذين آمنوا حقيقة ولن سكبار كسيا بالأنبياء إذا النباوة من قبل شنقبا والذين هادوا لون سك يهودا هم اليهود والنصارى النصارى والسابئين سابئة وأن طائفة وسينكي نيدك يهود ونصارى man amana wanda ya bada gaskiya minhum daga cikin su billahi da Allah wal yawmi akhir da ranan karshe fi zamani nabiyina a cikin zamanin annabinmu wa amila salihan ya aiki na kwarai bi shari'atihi da shari'ar annabi falahum ajruhum ladan ayyukan su ya tabbata gare su ai sawabu amalihim inda rabbihim wannan ubangijin su wala khawfun ba tsoro alaihim akan su wala hum yazanuna sannan ba su razana shi lokacin da mutumin banza yake za a samu mutumin kirki ga ana ta faɗin rashin kirkin su ana ta faɗin rashin kirkin su amma Allah daga baya yake ce duk abin da ya same su waɗancan saboda sabawan su ne da kafircin su amma ba duka ba a cikin su akwai wanda yahudawa ne nasara ne da annabi muhammadu ya zo suka bi maganan allah subhanahu wata'ala suka bar yahudanci suka dawo addinin musulunci saboda fadin allah wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa la yarji min al-khasirin duk wanda ya wani addini bayan zuwan annabi muhammadu ba addinin musulunci ba za a karba gare shi ba yayi hasara a lahira to irin waɗannan sun riski annabi muhammadu da cikinsu akwai yahudu akwai nasara to allah ya ce waɗannan ladansu ba zai yanke ba da ladan wancan annabawan da suka bi da ladan annabi muhammad wai ka hazina min sakakum ta ambata lokacin da muka rike alkawarin ko a haɗakun bil amali bi ma bi taurati da abin da yake cikin at-taura wa qad rafa'na fawqakum ad-dur lokacin da suka mutu din nan aka raya su Allah ya ce to annabi Musa ga taura za a baka ga alkawari kaza kaza kaza ku dauka da aka zo dama sun ce ba za su ba da gaskiya ba sai sun ga Allah ko kuru kuru to yau ga littafi an ba annabi Musa sai Allah ya ce to ga yanan ku karbi alkawari a nan ma suka su zo su karba din sai Allah ya ce to ko dai ku karba ko dutse ya dauko ya hada kaku hada ko dutse aka sa daidai kansu ku karba ko kuma ya fado maku shi sa sujadan bai hude kullum gemin goshi ne ido ɗaya na kallon dutse ido ɗaya na ƙasa ina ce a rafana baka kuma tsohon iktala na kuma tumbo ko shi min asalihi daga asalinsa alaikum akan kulamma a baitun kabulaha yayin da kuka ce karba wa kulla muka ce maku huru ma ataina ku yaya za ku karba ko ba za ku karba ba ku karbi abin da muka ba ku da kuwatin bijiddin wacce halin da kokari da ijari واذكروا كتنا ما فيه أبن ديك يسكن سبيل عمل به لأيك دشي لعلكم حقيقة تتقون النار فاكي أيوت أو المعاسي كوثا الله ثم توليتم سنة أعرلتم كوكا كودا كي من بعد ذلك الميثاق باين وانتانن كان قولي أن يطلع باين كن كرباتيلا da aka zo kuma har yau da aka saba suka juya Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum in ba don falalan Allah da yake akan ku ba wa rahmatuhu da rahman salakum gare ku bi tawbati da tuba aw ta'khirul azabi ko jinkirin azaba la kuntum wallahi da kun kasance min al-khasirin cikin masu halaka
ولقد علمتم نزلت منكم كالسبت فقل لهم قلت كافرين فجعلها نكالة وبين يديها وخطا قرابة من المتقين وإذ قال موسى لقومه لأن لا يأمركم أن تبروا وقعا قالوا أتتك الله وقعا قال أعوذ بالله أن أقول من الجاهلين
نعم Allah subhanahu wa ta'ala laqad alimtum haqiqa la muqasmu wallahi kun san allazina atadaw wadanda suka yi shishigi ta jawazul hadda minkum daga cikin ku bi sabri asabar bi sayyidi samaki da farautan kifi wa qanna aynahum mun hanisu an gabarin sa wan waɗannan mutane wasu yahudawa ne da ake ce garin su ailata an ce waɗansu mutum dubu saba'in ne daga mutanen dawuda suna wani alkarya da ake ce mashi a island a cikin yalwan abinci da nema sai allah ya jarabce su ya haramta masu farautan kifi ranar asaba ya halatta masu sauran juma'a da sauransu allah ya ce kada ku yi farauta ranar asabar shine kawai na hana sauran duka don daga lahadi har zuwa juma'a an ba ku dama ku yi ta farautan to da Allah zai jarauce su don ranar asabar sai su samu kibi kawai a sarari akan ruwa suna yawo ko ta ina wanda ba su samu a sauran kwanakin suka ce to ya za mu yi gashi an haramta mu farauta ranar asabar ga kuma abin nema ya samu sai iblis ya zo ya ce to ai dabara za ku yi ku aikata abun kamun kibi ku je ku jajjefa ranar juma'a sai ku sa duk goman ku inda zai kama muku kibi kagaran asabar in kibi ya bido zai fada cikin tarkon to kar ku kama ran asabar din ran lahadi sai ku je ku kama kun ga kun kubuta da aka zo waɗannan mutane sai suka kashi uku waɗansu suka ce a'a mu ba za mu yi ba tun da Allah ya hana mu mutum dubu goma sha biyu suka yi farautar suka ce mu kan ba za mu bari ba Allah ya mai da su bere gaba daya suka zauna kwana uku ba su ci ba su sha ba sannan suka mutu amma ba beren da muke da shi a duniya ba haka nan waɗansu mutane suka hana su suka ce mu ba ruwan mu ba an hana fa an hana ba ko bari ba ko bari ba Allah ya kyale su waɗansu kuma suka ce ai ko kuke bata bakin su mu ba za mu ce su bari ba ai sun ja mu kansu to suka kasu kashi kashi haka nan wajen dai mutum dubu saba'in ne to Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya musu waɗancan da suka saba ma Allah Allah za su yi wa dabara su ce za su sa abin kamun kibiran juma'a su ɗiba nan lahadi me ya faru gare su an mai da su birai waɗanda suka yi hani an an an tsirar da su wani kaulin an ce wanda ba su yi hanin ba ba a faɗi yadda aka yi da su ba amma dai an ce su ma sun tsira don kan ana aikin alkhairi kar ka shiga a yi da kai in kuma ana aikin sharri ka hana kar ka yi ka hana kar ka yi misali zan ce idan mutum ya ga abin ki a cikin addini ana yi to ɗayan biyu in yana da hali ya sa ƙarfi in bai da ƙarfi ya yi magana in bai da magana ya ki a zuciyarsa shine mafi raunin imani to Allah yana gaya ma irin aikinsu ya ce to me ya faru da waɗannan mutane bayan halakar da su baje annaha muka sanya tilkal hukuma ta wannan hukuma nakalan ibratan mani'atan min irtikabi muslima amilu ya zamo abin lura don kar wani ya aikata irin abin da waɗannan suka aikata lima baina yadaiha ga abin da ke gabanta wa ma khalfa da al'umman da za su zamo baya ay lil ummati allati fi zamaniha al'umman da suke zamanin ta wa ba'da da bayanta sannan haka din ya zama mau'izatan wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah wa khusu an kebance masu tsoron Allah bi zikiri da ambato li'annahum muntabi'un biha dan su ne masu amfani da ita bi khilafi ghairihim sabanin wadansu Fazgaran Musa yayin da annabi Musa ya ce liqaumihi ga mutanensa waƙar kutila lahum qatilu an kashe wani abin kisa sunan wanda aka kashe sunan shi amilu la yuzra qatiluhu ba san wanda ya kashe ba shi kuma yana da dukiya ne sai gashi ya mutu wane ne ya kashe shi ba a sani ba suka zo wajen annabi Musa alaihi salam wa sa'aluhu suka roke shi an yadu Allah ya roki Allah an yubayyana lahum ya bayyana masu wanda ya kisa fada'ahu ya roki Allah Allah ya kawo yadda za a yi ji inna Allah ya murkum an tazbahu baqara Allah yana horon ku ku yanka saniya mu yanka saniya eh saniya muna ba neman yadda za a yi a san wanda ya kashe ni ya za ka ce mu yanke saniya a tattakhizuna khuzu'a haba Musa ya za ka rike mu abin wa izgili mahazu an bina haisa jujubana bi zalika inda kake amsa mana cewa a yanka saniya me ya gama saniya da fasanin wanda ya mutu sai ya ce to ni ne abin da Allah ya ce kenan ala ya ce a'udhu billah ni kuke ce ina izgiri da ku ina neman hantsari daga Allah an akuna in kasance mina jahilin daga cikin jahilai almustahzi'ina masu izgiri falamma alimu da suka san annahu azumin lalle Allah ya ce to maimakon banda mutanen bani Isra'ila ku samu saniya ku yanka mana sai suka yi tsanani Allah ya musu tsanani kalul walana kalul walana قالوا لنا ربك أن يبين لنا ما نرى قال إنه يقول إنها لغة صفراء فادعوا لنا تسر الناظرين قالوا لنا ربك أن يبين لنا ما هي إن الركعة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
قالوا sai suka ce ulu lana rabbaka roƙa mana ubangijinka ya Musa yubayyana lana ya bayyana mana mahiya mene shekaru ƴan shekara na wasaniya qala Musa annai Musa ya ce innahu ay Allah Allah ya ce a gaya muku yaqulu innaha baqaratun saniya ne labarin ba tsohuwa mai shekaru da yawa ba wala bikirin ba karama ba awanun matsakaici a ita ba tsohuwa ba ba karama ba bai na zalikar mazkur tsakanin wannan abin da aka ambata mina sunnai ne daga shekaru biyu fafa'alo ku aikata ma tumaru na bihi abin da aka hore ku da shi min zabya na yankanta qalu suka ce ku je ku yanki irin wannan shanu mu suka ce a har yau da saura ud'u lana rabbaka roka mana ubangijin ka yubayyinu laha ma launuha wani irin kala ne wani irin saniya za mu saya fara ko baka ko ya ne qala sai ce innaha innahu shi Allah ya kulu yana faɗa maku innaha baqaratun saniya ne sabra'un tulutuli ita ba baka ba ba fara ba faƙin launuwa launin ta swat shine ma'anan faƙin ba wani gauri swat da ita faƙin launuwa ta surun nazire wanda duk wani mai kallo in ya gani ta surun nazire za ta faranta masu duba ilaiya zuwa gare ta da husniya da kenta ai ta ujubuhum za ta kayatar da su nan ne
الحمد لله رب العالمين to sun gona اللهم على الخير da ayyukan da sun tsaya alhamdulillah mun ji wani haka makalla wannan yana tambaya ne shi mai yawan aikata sabo ne a kiyaye shi kuma in abin da ya yi turo mishi to yi karfi ke ta ya aikata ya yi bakin kokarin shi wannan abu ne na shiga ciki kuma sai ya aikata wannan sai hankali ke tashi abu da zai ci to shi ne yake neman malam da Allah yana neman mafita ba ka yi gaya
mafita shine ya ta istighfari ya yawaita ibada idan ibadanka ya yi karanci shaidan zai samu kai a kanka inna salata tanhi anil fashai wal munkari wala zikirullahi akbar idan yawaita ibada ya yawaita istighfari ya yawaita komawa ga Allah da zikiri zai bar wannan abu in ya ci gaba kullum ya yi tuba ko da ya ƙara ya tuba amma shuruɗu taubati an nadamu alama fata wani ya Allah ya huda duk sanda ya yi ya yi kuka ya ce ya zaɓi Allah Allah ba zan koma ba ba zan koma ba gobe ma in shaidan ya rinjaye shi ya sake tuban Allah gafurur rahim sai dai yawaita ibada in yawaita ibada wannan abin zai fita a zuciyarsa insha
hakan musalla wannan wani liman ne ina sallah da mamu sai da ya sallah suka fi ɗan da liman da mamu bayan ya sallah da ya ce ina ina da najisa a ciki sai wai ko sai ce mutu ina da najisa a ciki Allah to malam ya sallah da zai kasance ina ruwansu ai ba ya yi ganganci ba ne ya manta ne su sallarsu ya yi nashi ya yi ba ya je ya wanke na jasa ya sake sallarsa su kan nasu ya yi
hakan musalla wannan yana tambaya ne matar ta ta mutu da matar ta ta mutu sai abokai da mutane suke cewa tunda tana da kanuwa da je ya aura Dama.
ita kuma kanuwan nan tashi ta taɓa auren kawuri ta taɓa auren kawuri shi ne kawun nashi ya tafi ta sai ake fara shawara sai ya aure ta ya yi maza maza ya maza maza ya aure ta akwai aure tsakaninsu don kawo ya aura ya saki sake ya daure abinka kawon kawo ya ce ka saki akan magana wanda shi kuma suna ɗaki da suna zaune sai ga shautar da hannu kawai sai ɗauka jesa duk suke kaka a kuma a kokoron da wannan hannu ya tsaya zai kasance idan har an ji shi a makogoro makakin shi a makogoro akwai magana azumi- a azumin su idan ko a'a ba a ji shi a makogoro ba shi ke wa kullum ma min hu ilal halki wa sal fa mafsidun min ayyi manfazin da hal idan sun sun yi ba da ganganci bane akwai biyan azumi daidai a kan
akan magana wannan kowai na akwai ruwa
wannan akwai a kokoron
mutumin akan magana wannan yana cewa suna sallar tarawih ne idan suna sallar tarawih sai limani idan ya gama sallah sai ya dawo dan ke mun karɓar da mu ko ya yi wannan sallar dan ya balaga in dan ya balaga ya san abin da yake yayi shi liman yana da uzuri zai kara nafila da daddare idan ka je masallaci kai sallan tarawih kuma Allah zai baka iko ka kara nafila da daddare ba kai ne liman ba to ana sallamewa raka goma ko kai ko ashirin ka tashi abinka sai da daddare in ka kara abin da Allah ya baka hudu ne biyar ne goma ne ko na abu to sai ka cika da shaba'i da wutu to shi yasa yake tashi zauna kan ya sa dan shi in dan ya cancance limanci ya masu shaba'i da wutu yayi
لا حاجة لصلاة الفجر إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صل على سيدنا محمد الفاتح الحمد لله